هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فعل فوزا عظيما أما بعد فاتقوا الله عباد الله واشكروه أن بلغكم هذا الشهر الكريم المبارك شهر الصيام والقيام وقراءة القرآن وإطعام الطعام فإن من أدركه فصامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفيه ليلة القدر هي خير من ألف شهر فاشكروا نعمة الله عليكم بإدراككم له بالاجتهاد في العمل الصالح واجتناب المعاصي والقبائح عباد الله إن التفقه في أحكام الصيام مما يعين المسلم على أداء صومه على الوجه المشروع فتفقهوا في صيامكم حتى لا تقعوا فيما يفسده أو فيما ينقص أجره ومثوبته أو فيما يورثكم الشك والاضطراب والحيرة وحتى لا تمنعوا أنفسكم شيئا أباحه الله لكم أو تقعوا في شيء حرمه الله عليكم أو كرهه لكم عباد الله قال الله قال رسول الله صلى الله عليه قال صلى الله عليه وآله وسلم من لم يدع قول الزور والأمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه وقال صلى الله عليه وسلم إن الصيام ليس من الأكل والشرب فقط إنما الصيام من اللغي والرفث رواه ابن حبان في صحيحه بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله saƙon hudu ba ta yau sha biyu ga watan ramadan shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma ya daidai da 22 ga watan maris shekara da 2024 wannan hutuba tamu tana tiratar da mu ne akan mu zamanto mu gode ma Allah da bai wanda Allah ya yi mana ya riskar da mu wannan wata mai albarka wannan wata mai alfarma wannan wata na azumi da Allah ya farlanta wa bayan yin azumi yace ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumus siyam كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ya zamanto wata ne na alqur'ani da Allah ya saukar da alqur'ani mai girma a ciki ya zamanto shahr ramadan allazi unzila fihi alqur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan sannan kuma ya zamanto wata ne da ake so ya zamanto a yawaita ciyar da ciyarwa domin ya zamanto manzo Allah yake cewa duk wanda ya zamanto ya ciyar da mai azumi yana da kwatankwacin ladan mai azumi za a bashi ba tare da an rage shi komai ba kaga wannan abu ne da ya kamata ya zamto mai iya kokarin mai zamto mu riske shi hadisi ya tabbata na Abu Huraira manzon Rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa duk wanda ya zamanto ya azumci watan Ramadana yana mai imani da Allah yana mai gaskatawa ga ubangiji sannan yana mai neman lada akan haka Allah ya gafarta mishi abin da ya gabata na zarbansa haka nan kuma akan abin da ya shafi qiyamul layli manzo Allah yake cewa wanda ya sallan dare ya zamanto yana mai neman lada a wajen Allah shi ma akan wannan ya zama to wahti saba yana mai neman lada Allah ya gafarta mashi abin da ya gabata na zarbe shi dan haka ya ku bayan Allah ya kamata ya zamanto mai ma Allah godiya akan wannan ni'ima da yayi mana na shigar da mu wannan wata yayi mai albarka mu yawaita ayyukan alkhairi mu nisanci munanan ayyuka da yawa akwai bayin Allah a cikin mu wanda mun rayu da su wancan Ramadan amma na Ramadana bata zo mu riska da su ba wannan wata baiwa ce Allah yi mana yanzu suna karkashin ƙasa babu abin da suke bukata face addu'o'i irin namu to muna fatan Allah ya gafarta musu mu kuma da muka zikira Ramadana waɗanda Allah yake musu gafara Allah ya sanya mu a cikin su wanda Allah yake musu rahama Allah ya sanya mu a cikin su wanda Allah yake yanta su daga wuta zuwa aljanna ya Allah kai mana bayi baiwa ka sanya mu a cikin nan bayi naka da kake yanta daga wuta zuwa aljanna ya ku bayan Allah lallai fahimta hukunce hukuncen azumi yana cikin abin da yake taimaka ma bawa idan ya zo yin azumin ka ga yayi azumin yanda shari'ar musulunci ta sanya mashi dan haka ya kamata ya zama to a nemi fahimtar addini akan hukuncen hukuncen azumi domin kare zama to mu je muna fadawa cikin ababen da za su zama to suna bata mana azumi idan ma ya zama to basu bata mana azumi ba ya zama to suna rage mana samun lada yanda ake cika ake cika sakamako na azumi ya zama to kai ka rage ka rage kila sami da giba wa annabi mace ko qaulu zur ko makamantan wannan to ya zama to mu nemi hukunci hukunci wanda suke magana akan azumi masu yawa amma ga kaɗan daga ciki saboda yanayin lokaci lallai hukuncen hukuncen azumi azumin watan Ramadan Allah ya wajabta shi akan bayi da nassin Alqur'ani da Allah ya ce ya ku wanda ku ba da gaskiya ga Allah Allah ya wajabta azumi akan ku kamar yadda ya wajabta shi akan al'umman da suke kafin ku yayi haka ne domin ya zamanto ku samu takawa ma'ana daga cikin abin da zamu fita da shi a cikin watan Ramadan bayan gabawar mu to mu zamanto bayi na Allah masu tsoron Allah bin tisali awamirihi wajtinabi nawahihi ina fatan mun gane sannan kuma yana daga cikin abin da za mu gane shi ne yana cikin rukunan musulunci guda biyar hadisin abdullahi dan umar da manzo Allah yake cewa buniyar islamu ala khamsin shahadat Allah ilaha illallah wa iqamis sala wa ita'iz zakat wa sawmi ramadan lalle wanda ya musu wajabcin azumi na watan ramadana ko shakka babu ya kafirta wannan ya bar addinin musulunci wanda kuma ya ƙi saboda wulakantarwa ko tozartarwa amma ya yadda Allah ya wajabta wannan ibada ɗin to wannan ya faɗa cikin kabira babban laifi wanda zai halata a cikin sha Allah ya kare mu lalle wata ramadana kuma yadda muka fara yana tabbata da ɗayan abubuwa guda biyu ko dai a ga jinjirin watan ramadan a daren 29 na sha'aban ko kuma in ba a gan shi ba idan sha'aban ta cika shi 30 ya zama to za a yi azumi kamar yadda hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yana cikin kyawawan koyarwar addinin musulunci da samun sauki a cikin sa sannan kuma yana wajaba tun daga ran da aka ce an ga wata daren farko kowanne ya zama to ya kwana da niyyar zai yi azumi kar alfijir ya keto face sai ka yi niyya haka nan idan ya zama to ka sha azumi saboda rashin lafiya ko wani uzuri ka samu yankewa to ka sake wani sabuwar niyya lokacin da za ka ɗauki azumin naka sai ya zama to ka tafi da shi akan haka abu na uku sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana sami da sauki na addinin musulunci duk da Allah ya ce ya wajabta azumi ya daura shi domin ya zama tomin shi amma ya san akwai masu hanzari wanda azumin ba za su iya yin azumin ba to saboda sauki na addinin musulunci yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah yana nufin sauki ne al'umma su samu sauki ba yana sai ya kuntata musu bane domin su bauta masa sai Allah ya cire wa'ansu mutane ya ambace su akan ya yadda ya zamanto sun sha azumi da uzi daga cikin su akwai mara lafiya ko wanda ya tafi mutu matafi Allah ya tafi makana minkum mariban aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra sannan kuma ya sake cewa man kana mariban aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra ma'ana dai da matafi da mara lafiya da matafiyi an ɗauke musu yin azumi sannan kuma idan sun sha azumi abin da yake biyowa baya sai ya zamanto za su rama ne na ukunsu da na hudu mata wanda suke ɗauke da jinin al'ada ko kuma jinin haihuwa baya halatta su yi azumi ko da ma sun yi azumi din azumin bai yi ba an sauƙaƙa musu su sha azumi sannan kuma idan sun sha azumi sai su rama bayan an gama ramadanin kenan ko da mace tana ɗauke da azumi sai ya zamanto gab da faɗuwar rana minti biyu minti uku sai ya zamanto al'ada ya zo mata ko jinin haihuwa wannan ba ta da azumi wannan abin da ta yi sai dai Allah ya ga dama ya ba ta lada abin da ta yi din amma azumi na wannan yinin ba ta da shi dole ko ya zamanto bayan ramadana ya zamanto ta rama wannan azumi din abu na hudu yana halasta da mata waɗanda suke ɗauke da ciki ko kuma waɗanda zai manto suka haihu sauƙin addinin musulunci ne ya sanya musu su ija azumi kar ya zamanto suna ƙuntata ma kansu ko kuma abin da ke cikunan nasu ya zamanto misali ya shiga hali na tagayyara ko ya zamanto ya rasa rayuwa inda malamai sun tattauna kan wannan matsala akan cewa idan suka ci menene ke kansu wa'an suka ce a'a idan ta shi azumin nan ta ciyar babu wani abu da zai biyo baya a gare ta wannan shi ra'ayin Abdullahi dan Abbas ra'ayin Abdullahi dan Umar da yawa kuma sun magabata sun tafi akan haka wa an su malaman suka ce idan ta ji tsoro a karan kanta ne to ya zama to kawai ta rama wannan azumi amma idan sun ji tsoro akan da yake cikin nata ko kuma tana shayarwa yaron da ya zama to take shayar da shi take tsoro akan shi to sai ya zama to suka ce anan ta rama sannan kuma ta ciyar wannan yana daga cikin wasu bangare na ra'ayin malikiya na uku kuma suka ce a'a hukuncin mai ciki ko mai shayarwa kamar yadda hukuncin matafiyi ne yake idan azumi ya mata wahala ba za ta iya ba ta ida azumi ina fatan mun gane me aka daura ba mai azumi zai yi bayan nan an daura mashi ya rama babu abin da yake kanta sai ya zama to ta rama wannan zance kuma shine ra'ayi Abu Hanifa kuma shine ya fi tsayuwa akan dalili dalili mafi inganci dan hadisin manzo Allah hadisin Anas dan Malik al-Ka'bi yake cewa inna Allah wada'a 'anil musafir shatr as-salah was-sawm Allah ya sauke ma matafi ya zama to idan yana tafiya an halatta mishi yin kasaru an halatta mishi sannan kuma ya ija azumi sai ce wa anil hubla haka nan mace kuma mai ciki wal mawdi' da kuma mai shayarwa su ba an dauke musu yin azumi to ya zama matafi da aka dauke mishi me zai yi kamawa zai yi malamai a wannan mafi jumhuri suka ce a zaman to abin da yake kan mace za ta rama kuma shine mafi karfin dalili akan zantukan da suka gabata sannan kuma daga ciki akwai marasa lafiya wanda zai zama to misali marasa lafiya irin masu ciwo na siga ko makamantar haka ga azumin an ɗauka tare da shi amma a zahar ya yi ko la'asar ta yi amma yana neman kuma zai shiga wani yanayi sai an mashi allurar da aka saba mashi a cikin fata wanda zai zama to idan ba haka ba zai iya yin kwalas ya yanke jiki ya faɗi ko makamantar haka to idan ya zama to irin wa'innan suka tsinci kansu a cikin wannan yanayi to sai ya zama to idan akwai da a iya yin musu allura a yi musu wannan allura kila mun gane magana idan aka yi musu alluran kuma sai ya zamanto su ci gaba da azuminsu azuminsu kuma ya yi ba za a ce wai kamar gida ba ne an ba ka abinci ko makamantan haka ba wanda zai zamanto shi abin da malamai suka ba da fatawa akan haka ɗin sannan kuma haka nan wanda zai zamanto ciwon asma haka yana damunsa misali a irin wannan yanayi sai ya zamanto sai ya tsinci kansa gashi ya ɗauki azumi ga asma kuma ya taso mishi amma ga maganin shi kila zai zamanto an mishi allura ne ko kuma inhaler ne misali ko makamanta wannan yayi sannan kuma idan ya sha ba zai rama wannan azumin ba sai dai amma idan magani kwaya ne wajen wanto zai sha hubub ne to wa'annan malamai suka ce a dole sai ya rama wannan shi fatawan malaman lajinatul da'ima suka fitar da shi akan cewa idan zai zamanto an mashi allura ne ko wani abu makamantar wannan da ake musu azumin shi ya zama to zai ci gaba da azumin shi babu komai akan haka wannan ijtihadi ne da fatawa kuma na malamai wanda suka iya kokarin su domin ya zama to sun ba al'umma haske akan abin da zai zama to sun saba sun bauta ma ubangiji akan haka daga karke mun yi magana da tunatarwa akan ya zama to a wannan wata ne albarka mu zama to muna yawaita karatun alqur'ani mai girma saboda wata ne da ya zamanto Allah ya saukar da alkur'ani mu zamanto masu yawan zikiri mu zamanto masu yawan bada sadaka mu nemi aljanna da gaske a wannan wata kila idan wannan wata ya fita ba mu sani ba wata ramadanan da mu za a kai ko ba da mu za a kai ba Allah ne kadai ya sani to mu iya kokarin mu duk abin da Allah ya ce ya tana za a wannan wata zai ba bayi to ya zamanto mu nema da gaske ma'ana ramadana ta fita muna zamanto kaman an ran da aka haifi mutum mahaifiyar mutum ta haife shi ka yawmi waladatka ummuka saboda mene aikin alkhairi da kai Allah ya maka gafara ya maka rahama ya yanta ka daga wuta zuwa aljanna Allah ka sauwake mana yin ayyukan alkhairi a cikin wannan wata din ya Allah dukkan yanda ya zama to kai mana baiwa Allah ka taimake mu ka ba mu sa'a abu na ƙarke abubuwan da ya zama malamai suke magana suke karya azumi shi ma ya zama shi yana cikin ababen da ya kamata malamai ɗalibai mu ƙara bincike wajen malamai cewa su gaya mana menene abubuwan da suke karya azumi domin mu kiyaye azumin mu yi shi akan yadda shari'ar musulunci ta sa kar ya zama to mun rasa azumin gaba ɗaya ko kuma ya zama to mun rasa lada mai yawa na abin da muka azumta na azumi daga ciki akwai ganganta cin abinci ko ganganta cin abin sha da ranar watan ramadana ko da kafin faduwar rana ne da kwatankwacin minti ɗaya ko biyu ko makamantan haka idan mutum ya ganganta cin abinci azumin shi ya kare sannan kuma dole ya zamanto abin da zai biyo kanshi kuma ya rama wannan azumi sannan kuma ba malamai suka ishara wa'ansu malaman kamar malikiya a gallaza mashi ya zamanto kafara ta biyu baya sannan kuma akwai jima'i mutum ya zama tun da ranar watan ramadana ya zake ma iyalinsa ya kasa haƙuri rana ta fada to shi ma wannan yana cikin ababen da yake rusa wa mutum azumi sannan kuma duk wanda ya wannan ya aikata zunubi ya yi laifi dole ya koma ya tuba zuwa ga Allah maɗaukakin sarki sannan ya rama wannan azumin guda ɗaya sannan kuma ya kafara ya zama to ya yanta baiwa wanda suke mumina idan bai samu wannan dama ba ya yi azumin wata biyu a jere idan bai samu wannan dama ba ya ciyar da mutum sittin wannan lazimi ya zama ya yi shi a jeraka sai ya gaza na farko ya je na biyu ya gaza na biyu ya tafi zuwa na uku ina fatan mun gane sannan kuma haka zai zama to waɗanda suka zama suke motsa sha'awar su suna wasa da azzakarun su ya zama to mani na fitan musu da rana a wannan watan ramadana ko suna kallon wa'ansu abubuwa na bidiyo a waya ko makamantan wannan wannan abu ne wanda abin takaici ne kuma shi ma yana cikin abin da yake karya ba bawa adaminsa dole ya zama wanda suka yi wannan su tuba su koma zuwa ga Allah amma dai babu kafara akan shi sai dai ya zama to wannan abin da ya aikata zai zama to sai ya rama wannan azumi na wannan yini din ina fatan mun gani sannan kuma wanda ya zama to yi mafarki a watan Ramadana da rana sai mani ya fita mishi wannan babu komai akan shi ya ci gaba azumin shi bai wani abu ba yana cikin ababen da suke karya azumi a wannan wata mai albarka shine ya zamanto mutum ya ganganta ƙaƙaro amai ka ji kana jin amai idan ya zo maka ka fitar da bakinka kai amanka shi kenan ka ci gaba da azumin ka azumin ka bai ko ba amma sai ka sa hannu kana ƙaƙaro aman da rana kuma to idan ka ganganta ba za ce to wanda ya zamanto ya ganganta wannan shi ma sai ya rama wannan azumi da ya zamanto ya amai a wannan yini din ina fatan mun gane ya ku bayan Allah ya kamata mu sani cewa Allah ya shar'anta mana yin azumi ba wai kawai mu bar cin abinci bane ko mu bar shan abin sha ne kawai ba a'a ya sanya mana ne domin ya zama mu bar cin ababi da ya daura mana sannan ababen da ya haramta mana kuma ya zama to mun nisanta a cikin su ba ma'aikata su ba yana daga cikin hikiman farlanta azumi da Allah ya ce ya ayyuhan ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun domin ku samu takawa ku samu tsoron Allah imamu sa'adi Allah shi mishi rahama cikin tafsirinsa bayan ya faɗi hikimomin da Allah ya farlanta ba al'umma wannan azumi na watan Ramadana sai yace yana daga ciki kuma da Allah yake su samu takawa babban abin da yake taimakawa mutum ya samu takawa azumi yana daga cikin sa me yasa saboda zaka samu mai azumi yana bin dokan Allah abinda Allah ya ce mishi ya azumi yayi ko bai ba yayi zai iya zama to ya shiga wani zai koyi amma tsoron Allah yana tunanin Allah na kallonsa sai ya sa bai yi ba waɗansu ababe da zai dinga ji a jikinsa misali ya zama to na yunwa ko makamantan haka amma ya ji ya je ji tsoron Allah ya bar cin abinci shi ya bar cin abincin sa ya koma zuwa ga Allah domin Allah ya bashi wannan lada irin abin da aka faɗaitar da shi na ayoyi na hadisai a wannan wata ya yadda ya nema a wajen Allah kaga wanda tsoron Allah ne sannan manzo Allah yake cewa dukkan wanda ya zama to bai bar maganar zur ba maganar ƙarya ba da aiki da shi da jahilci to wannan ba shi da bukata a wajen Allah Allah ya zama tu barin cin abinci da yayi ko kuma barin cin abincin da yayi Allah bai da bukatar wannan abu ya za kana azumi kai giba kai annamimanci ka zama tu kai ne kage kai ne kaza suna zaftare maka abubuwan da kai na azumi lalle bayan Allah mu sani azumi ba wai barin ci ne da sha bane kawai a'a dole ya zama tu mu nisanci abin da ya shafi lahu da rafasu kamar yadda manzon Allah ya koya mana akan wannan din dukkan wani abu da zai zama tunan motsa sha'awa ko kuma ya zama to da zai zama to ya lalata mana azumin mu ya zama to mu iya kokarin mu ya zama to mun nisance shi ba mu aikata shi ba muna roƙon Allah mu daukin sarki ya sanya yanda kuma zama to cikin bayinsa masu tsoron Allah ya Allah ka sanya mu cikin bayinka a wannan wata wanda zaka yi musu gafara ya Allah wanda zaka yi musu rahama ya Allah wanda zaka yanta su daga wuta zuwa aljanna kai ne mafi rahaman masu rahama ya Allah ka ɗauka addinin musulunci da musulmai ka ƙasƙantar da kafirci da kafirai ya Allah ka amintar da mu a garuruwanmu ya Allah ka gyara mana shugabanninmu ya Allah ka azurta su da mashawarta na gari ya Allah ka ɗauki addinin musulunci da su ya Allah ka taimaki addinin musulunci da su ka taimaki sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da su ya Allah dukkan wata banna ko kuma wata zai karkata da fasadi ya Allah ka sa su lamantu mana wanda su toshe mana su kare mana wannan ya Allah muna roƙonka ka sanya su su zaman bayanka masu tausaya ma bayi masu tausayin wannan ƙasa namu wannan shugabanni da kamamu ya Allah muna roƙonka ka sa zamanto dukkan wani ɗan ƙasar ne zamanto wanda aka tausaya masa ne ya Allah ka sa abin da zai kawo ci gaban wannan ƙasa namu ya Allah ka buɗa musu ya Allah ka haskaka musu ya Allah ka datar da mu da su a cikin wannan wata yi wajen yin neman gafaranka da neman rahamanka da neman yantawanka daga wata zuwa aljanna ya Allah ka gafara ga iyayenmu mazansu da matansu ya Allah malamanmu Allah ka gafarta musu ka gafarta mu ƴaƴayenmu ka gafarta mu sarkanmu ya Allah dukkan waɗansu masu falala akan mu Allah kai musu gafara ya Allah kai gafara ga dukkan musulmai maza kai gafara ga dukkan musulmai mata ya Allah ka hada zukatansu ya Allah ka hada su akan gaskiya ya Allah kai ne mai karɓar mai jin addu'a mai karɓar addu'an bayi ya Allah ka amintar da mu a wannan gari namu da malamanmu da iyalanmu da 'yan sandanmu da jami'an tsaronmu ya Allah ka ƙara mana ƙarfi da aminci da yalwan arziki ya Allah ka taimake mu akan dukkan wanda suka yi adawa akan mu ya Allah ka kare mu dukkan masu shari'a akan mu ya Allah ka haɗa kalmomin mu da nasu akan gaskiya ya Allah ƴan uwanmu musulman Falastin Allah ka taimake su Allah ka karfafe su ka daura su akan abokan gaban su ya Allah ka kaskantar da kafirci da kafirai ya Allah ka bada nasara akan su da buraya da rinjaye da kwarjini akan zukatan abokan gaban su ya Allah marasa laifiyar su Allah ka ba su lafiya waɗanda aka kama ya Allah ka kubutar da su ya Allah ka taimaki mujahidansu akan tafarkin ka ya Allah waɗanda suke sama da waɗanda suke ƙasa da waɗanda suke teku ya Allah ka taimake su akan abokan gaban su وصلوا وسلموا على البشير النذير والسراج المنير حيث أمركم بذلك العليم الخبير فبدأ بنفسه وثنى بملائكته فقال في محكم تنزيله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا اللهم أحينا على سنته وأهلكنا على ملته واحشرنا في زمرته واسقنا من حوضه وأدخلنا في شفاعته واجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة